gode wa Allah da Allah ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka a cikin wannan yammaci mai albarka. Farfajiya mai albarka shi ne wannan wajen shi yana da kowane irin suna da ba sunansa na ciye ne sunansa yau ba. Domin sunansa yau wannan wajen ba sunan wajen hotel ba sunansa fadamar aljanna. إن الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتؤوا إذا كنتم إذا قدم الجنة كنتم إلى قدم الجنة قال شلق الذكر إن أك كيوي أنا أنبتو أنبت الله أكي أم كما ذكري كم كثني أنبت الله أكي وجب سناتد جونا وجب أنبت الله أكي وجب أنبت باي الله to wajen da ya tashi a sunansa na da ya canza suna ya zama mai riyadun min riyalin janna to mun san karamci irin da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba zai saka a fadamar aljanna sannan kuma ya aiki irin na kaskanci wata ran ya saka ka a fadamar wuta ba ko zai yi ba zai yi ba sannan tafiyar ku na gaba ɗaya kowa ba shi kaɗai ya taho ba kowa ya bari a bayansa wanda yake da niyyar zuwa ko uzurin rashin lafiya ko uzurin tsarewa gida ko dabbobi ko uzurin iyalai ko ƙarancin guzurin zuwa ko suna baya irin wannan wata rana an tafi yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa buka sai ke ce musu inna bil madinati رجال ما سلكتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم الأجر والله أمدينة akwai waɗansu mutane ba ku shiga wani kwari ba ko ko har wani tudu ba sai suna tare da ku a cikin lada uzuri ne hana su zuwa abin da nake nufi anan shine zuwan ku ya zuƙo waɗanda ba su zo ba sun samu abin da suka samu ba tsere musu da komai ba kaɗan daga alherin addinin musulunci kaɗan daga cikin alherin da rike shehu tijjani kaɗan daga cikin faila ta shehu ibrahim sana cikin wannan tafiya tamu ta sake ƙulla mana wani abu shida yanzu kowa daga cikinku ya yi sabon aboki ko sabon masoyi wanda za su soyayya don Allah su zauna ta ƙashi inuwar al'arshi su samu walittaka da Allah ta baraka wa ta'ala su samu gafara saboda soyayya da juna don Allah. Ɗan wannan haɗuwa namu, Annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗan mutane ce su da ƙashi inuwar al'arshi ta Allah ranar da ba inuwa sai ta fa yace wa rajulani tahaba billahi in tamaa alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu wanda suka yi soyayya dan Allah sun haɗu dan me sannan sun rabu dan me saboda ka yanzu kowa ɗaya daga cikinku zai iya waruwa ya haɗa kansa da cewa ya samu ya samu aboki na Allah ni da wannan ni da wannan ni da wannan ni da wannan ni da wannan ni da wannan ni da wannan illa iyaka da biyu ku kama shi saboda yanzu ni aboki abokanai na Allah yawan ku ne gaba daya sannan kuma kowa daga cikin ya sake samun aboki na Allah wanda annabi ya yi alkawari a hadisi cewa za su zauna da ƙashinon al'arshi don da babu ido a fesa. To idan ka samu aboki na Allah, النبي صلى الله عليه وسلم على سياتي على الناس زمان لا يكون اعز من ثلاث درهم حلال او صديق في الله او سنته يؤمن بها zamani zai zo a mutane babu abin da zai zama mai wahala fiye da abu shi ne dirhami ko ce kwabo na halal kamar wannan zamani su kowa ke cikin duniya yau wani in ba wanda Allah ya san wace ba babbar bukatar sai ya samu shi bai damu ta inda kuɗin zai zo ko ta inda zai tari ba ko ta halal ko ta haram ko da gaskiya ko da ƙarya saboda haka da wannan abu ya zama shi da mafi yawa arzikin mu sai Allah ya hana arzikin mu zaman lafiya ina fata ana ganewa jira halin da halal na biyu annabi yace ko abu sunna wanda za a aiki da ita kowa yanzu abin da yafi jin tsoro a takura shi a ce wannan abin da kake yi karara Allah annabi bai aikata ba Shehu Tijjani bai aikata ba Shehu Ibrahim bai aikata ba sai haɗa ka da faɗa sai fa aika addini ne yana cikin mu da yawa ko ba ciki na alal akal yanzu misali mu ɗan yi ribas kaɗan a wuce masu shekaru kamar dattijo kamar wannan kamar dattijo kamar wannan kamar dattijo kamar da Allah shekara talatin da suka wuce idan an ce zikiri zai koma ganguna a saka mu biya kuɗi yana kashe ko muna kewaye shi ba za ki rike suke ba muna ta buga za a yadda? Ya dawo ko bai dawo ya zo ko bai zo ba. Zuciyan tana wankuwa? Na? Ana ba ta wankuwa yanzu. Saboda ba zikiri ne ke fitowa daga hantar zuciyar zakire zuwa hantar ke koma bakin zakire koma zuciyar zuba. wannan shi ne ƙashin gaskiya haka ko da ko kana ciwo kana zikiri ko kana noma ko kana zikiri ko kana tafiya kana zikiri in yanzu za ki rufe na aljihu a danna kana ji yana maka zikiri kana in na rawa ne ke rawa amma kai dai ba za ki ba idan an taɓa ka sai ka tafi ai ya fi na zikira kuma a gaskiya ga ka ji kiɗa ka ɗan kai zikiri da kanka an jima domin in zikirin ya maka yawa za ka bar jin kiɗa. Ko kuwa saboda haka sai zama zikiri yana yana tafiya nisa da mu a hankali zuciya tana bushewa muhallin da zikiri zuciya za ta taushi sai ya canza wannan matsala ne babba saboda wahalar kowa in ya yi ribar ya koma zai gane ba inda ya karɓa a wajen malamin sa ne fa yanzu yake tafiya da almajiran yanzu ga sunan mu muna tsoron almajiran kar mu gaya musu gaskiya don kar mu karancin mabiya To, wannan mana ne, ko kuma aboki na Allah wanda zai tsaya ka tafiya a wajen Allah. Ba na so tsawaita da sauri. Allah ta baraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana hanya mai sauki wanda za mu tafi lafiya ko tsira lafiya. yana cewa wannan alahullah wannan hadisi ne mai girma wanda Jafaru Sadiq ya rubuta wannan hadisi a wajen babansa Muhammad Bakir Muhammad Bakir ya rubuta wannan hadisi a wajen babansa Aliyu Zain Abidi Aliyu Zain Abidi ya rubuta wannan hadisi a wajen babansa Sayyidina Husaini سيدنا حسين يروي wannan hadisi a wajen babansa Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib يروي wannan hadisi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man naqalahu Allah min zull al-ma'asi ila izz at-taqwa aghnahu Allah bila mali wa anafahu bila anis وأعزه بلا عشيرته من خاف الله أكاف الله منه كل شيء ومن لم يكف الله أخافه الله من كل شيء ومن زهد في الدنيا ثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار القرار yake idan mutum yana so ya auna kansa a wajen Allah ya yake ce man naqalahu Allah wanda Allah ya cire shi da kaskancin sabo ya zuwa buwaya na tsoron Allah ayyukan ka da na sabo ne Allah ya ɗauko ka misali daga gafala ya dawo daga ya zuwa faɗaka ba na ka ba a ce Allah ya ɗauko ka daga zaman ka na banza ya ɗauko ka ɗauko ka ya ajiye ka da riƙe shi wuce jani da ba ka san isu fari ba da safe ba ka san isfalati annabi ba ba ka san la ilaha illallah ba ya ɗauko ka ya ajiye ka naqalahu Allah min kullil ma'asi ila izzi taqwa to wannan mutum ne agnahu Allah bila mali Allah bai wada kashi ba tare da wata dukiya wanda ya shirya wa kansa wa azzahu ba nan Allah zai wadata shi ba tare da dukiya wanda ya shirya ta akan sa ba kuwa shi ne duk lokacin da ka san ba abu Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka kayan ka ta inda ka sani da ta inda baka sani ba ko kana da shi ko baka da shi sai dai kaga Allah yana tafiyar maka da lamuranka in kariya ne kaga ya kare ka in bayarwa ne kaga ya yi maka in wata bukata ne kaga ya biya maka in wani mutum kake so ka gani kaga ya ka maka shi misali aganahu Allah bila mali wa adasahu bila anisi sannan kuma zai ɗebe masa cewa ba tare da abokin ɗebe cewa ba ma'ana wato zai baka ɗan uwa na Allah wanda za ku dinga tattauna lamuranku ba tare da kai ka shirya su ba sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai baka buwaya azahu bila ashiratin zai karfafa ka ya ɗaukaka ka ba tare da wani dangi wanda ka shirya wa kanka da shi ba Nabi sallallahu alaihi wasallam man khafa Allah wanda ya ji tsoron Allah to komai zai ji tsoron ashe matsalar da muke da ita yanzu a kenan muke muka haɗa wa kanmu zafi ba mu da aminci muna tsoro a gida muna tsoro a daji, muna tsoro da daddare, muna tsoro da rana, muna tsoro a cikin mutane, muna jin tsoro mu kaɗai, muna jin tsoro a birni, muna jin tsoro a ƙauye ne sakamakon sa. Shi ne mu ne muka rabu da tsoron Allah. Muna so mu gawa ga muka gaskiya domin man khafa Allah wanda ya ji tsoron Allah أخاف الله من أخاف الله منه كل شيء wato ko Allah zai sa tsoronka a kowa zai yi tsoronka duk da in ba mu koma mu koma baya kamar mu a daji ne kare ta sai ka samu gauro ɗaya a daji da ka shiga dajin da yake ciki gaban ka zai tsinci ko da daddare ka shiga ko da rana tsoro zai kama ka magana a shiga wannan tsakanin aikata ma ba ta taso ba ba ta taso ba saboda mu tsarin mu Allah sa malam bulbul da bayanin mu tsarin mu na bulali muna da ka'idodi duk da shi ne ne iya da zargi na ta wasansa turan da aka ce maka yarsa ta aihu turan da ake sunan yarsa waɗannan za a yi abinci a tara malamai a addu'a kafa masa gemu idan ya kafa gemu ba zai ƙara ƙarya ba ba zai ƙara ƙiran ironi ba fata kam dama babu abun kunya a wajen babula da ne kamar fata ba ce ba kula da ni yana fata wani bakon abu ne wallahi bako ne wallahi bako ne Ina tsammanin haka muke da ko? To da ka da ga cizo ɗaya in ya ji tsoron Allah darbi kaf Allah zai shi saboda shi. Ba wani abin da zai shiga. To me ya canza ne? saboda haka wanda ya ji tsoron Allah komai zai ji tsoron sa amma wanda bai ji tsoron Allah ba akafa Allah akafa Allah ne kullu shi Allah zai sa komai ma zai ji tsoron kana tafiya idan aljihu ka ya dan kule idan wayar ka ta tsubuce ta faɗi ta shiga ta cikin wandanka sai ka haka sai mace ne maciji kake tsoro sarbin nan da kake ta ja kullum kana ta ja da ka manta barci ya ɗauke ka ɗaki babu tuna ka ɗan aje ka ka ya ɗan gangaro tsanan sai ka ji ka daci ko ɗaure sai ka je ka buga sai ka dade sarbin gari haka rayuwar mu take yanzu ba wani kurege da ishe wuje su jikin ɗakin gaba sai ka ce samun mutum ne saboda baka ji tsoron Allah ba duk abin da Allah ya halitta yana son tsoron ka tsoron ka tsoron ka kowane irin motsi kana tsoron to da har gobe Allah nan shi ne Allah zamani bai ɓaci ba kowa ya tsaya Allah zai tsaya ba bai tsaya wa Allah Allah zai tsaya ba amma duk wani labarin da ba haka zai gaya maka ba labari to man khafa Allah wanda ya ji tsoron Allah a khafa Allah min kulli shay Allah zai sa komai ya ji tsoron wa man lam yakfi Allah wanda bai ji tsoron Allah ba kuma khawafahu Allah min kulli shay Allah zai sa komai ya ji tsoron wa man zahida fi dunya wanda ya kaurace wa duniya gaba ɗaya to Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya hikima a cikin da gudun duniya ba karka yi noma ba ne, ba karka yi ciwo ba ne, ba karka nemi kuɗi ba ne, ba karka yi siyasa ba Tabbatar da ƙarewanta cewa abinda dukka nema a cikinta in mai kyau ne ma in ba mai kyau ba ne za ka bar shi ko ya bar ka, saboda ka san inda za ka yi mu'amala da shi. Kawai shi ne gudun duniya. Ko ana gane ne yanzu? Na? saboda haka sannan idan mutum ya guji duniya Allah zai tabbatar da kiba ko a zuciyarsa sannan zai fitar da shi saliman ila darin tsara zai fitar da shi a duniya saliman lafiyayye ya zuwa gidan tabbata saboda haka bayan Allah babu abin da ya fi dacewa da mu illa mu koma wa Allah a wannan lokacin da muke cike wuyan ne wanda komawa ga Allah ne magani kowane irin lamari zai yi mana magani kowane lokaci amma idan ba mu ji tsoron Allah ba abin da zai yi ne ba zan tsawaita mana ba kowa ya gaji filis mu ma mun gaji Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara haɗuwar fuskokinmu ko a maulidi shi malam a izan wani lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh